نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وأجارنا من النار باهك أنواء السلام عليكم ورحمة الله بركة مدجوية كرو نبيو kunce bayan tafiya hutu da muka yi domin ci gaba ko ƙarasa karatun wannan littafi namu mai tarin albarka risala fi sujudi sahawi za mu tashi a gaban da malam ya ce mana alkhulasa na ganin ne ko a takaice somari kenan in an ce alkhulasa somari shine summarization da ake yi kenan malam zai mana summarizing duk gaba ɗaya karatun da aka yi a baya da taimakon Allah sai malam ya ce wal khulasatu summarization dai na wannan duk karatun da muka koro a baya Mala ce ya tabayyano lana mimma sabaka yana bayyana gare mu ko kuma zai bayyana mana daga abin da ya gabata. Ya tabayyano lana zai bayyana mana zai bayyana gare mu mimma sabaka daga abin da ya gabata na me tun daga farkon littafin zuwa nan. Ya ce, Anna sujuda sahwi lallai sujudar rafkanuwa tarotan nan ma yasa an sujudar sahawi maimakon anna anna ya kamata anna sujudar sahawi tarotan ya kunu ƙoblar salam wani lokacin takan zamto kafin sallama wa tarotan ya kunu ba'adahu wani lokacin kuma takan zamo bayan sallama a hausanmu sai mu ce mai zai bayyana mana daga karatun da ya gabata cewar sujudar rabkanuwa akwai ƙabili akwai ba'adi haka muka saba faɗa ko mala ce fayakunu qabla salami fi mawdu'in sai sujudar ta zamo kafin sallama a wurare biyu ne fayakunu qabla salam za ta zamto ƙabali ne sujudar rabkanuwan fi mawdu'in a wurare nawa biyu al'awwal wuri na farko shine idza kana an naqsin idan sujudar ta kasance ko rafkanuwar bisa ragi ne idza kana idza kana maza na'am as-sahw din idan rafkanuwar ta kasance an yi ta ne an naqsin bisa ga ragi da ya samu li hadithi abdullah ibn buhainata radiyallahu anhu saboda hadithin Abdullahi ɗan Buhaina amincin Allah ya tabbata gare shi cewar annan nabiya sallallahu alaihi wasallam lalle annabi sallallahu alaihi wasallam sajada lissahwi qabla salam yayi sujada domin rafkanwa kafin sallama hina taraka tashahhud al-awwala yayin da ya bar tahiyar farko وسبق ذكر الحديث بلفظه mala yace ambaton hadisin ya gabata da lafazinsa a baya haka ne ya gabatan wuri na daya athani wuri na biyu shine idza kana an shakkin idan ya kasance ko idan ta kasance rafkanuwar bisa kokwanto ne wanda kokwantan lam yatarajjah fihi ahadul amrayn ɗaya daga cikin al'amura biyu bai rinjaye ga mutum ba mai sallar ba li hadithi abi sa'idin al-khudiri radiyallahu anhu saboda hadithin abu sa'id al-khudiri amincin Allah ya tabbata gare shi fi man shakka fi salatihi game da wanda ya shakku ya yi kokwanto a cikin sallarsa falam yadiri kam salla bai san raka'a nawa ya sallata ba falafan am arba'an uku ne ko kuma hudu haithu amarahun nabiyu sallallahu alaihi wasallam yayin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya umarce shi an yasjuda sajidataini yayi sujada biyu qabla an yi sallima kafin ya yi sallama muna tare wasa baka zikirul hadithi bi lafzuhi mala yace ambaton hadisin ya gabata da lafazinsa a baya sai a koma bayan kenan a duba mala yace wa yakunu sujudu sahwi ba'da salam fi mawdi'ain har ila kuma zai bayyana mana cewar sujudar sahwi sujudar rabkanwa bayan sallama tana kasancewa ne a wurare biyu al'awwal wuri na farko idan kana an ziyadatin idan ya kasance bisa mai ƙari ne li hadithi abdullahi ibn mas'udin radiyallahu anhu saboda hadithin abdullahi dan mas'ud amincin Allah ya tabbata gare shi hina sallan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam adh-dhuhra khamsan yayin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi sallar a zahar raka'a biyar fadhakkaruhu ba'da salam sai suka tuna masa bayan sallama suka tunasar da shi fasajada sajdataini thumma sallama sai sujada biyu na rabkanwa sannan yayi sallama kaga yaushe ne bayan sallama walam yubayyin kuma bai bayyana cewar anna sujudahu ba'da salami cewar sujudarsa bayan sallaman nan min ajili annahu lam ya'lam bi ziyadati illa ba'da ba'dahu ba yace bai bayyana cewar wannan sujudar da yayi saboda ƙari ne min ajili annahu lam ya'lam cewar shi bai sani ba bai san me ba bi ziyada bai san game da ƙarin ba illa ba'dahu sai bayansa don haka fadalla ala umumil hukumi sai wannan ya yi nuni a kan gamewar hukuncin cewar wa annan sujuda an ziyadati lalle sujuda game da ƙari ya kunu ba'da salami tana kasancewa ne bayan sallama sawa'un alima bi ziyadati mala yace daidai ne ya san game yana da sani game da ƙarin qabla salami kafin yayi sallama au ba'dahu ko kuma bayan sallama ne ya san ya yi ƙarin muna tare? mala cewa min zalika daga cikin haka shine iza sallama qabla itmami salatihi nasiyan idan mutum yayi sallama kafin cikar sallarsa bisa mantuwa thumma zakara sannan sai ya tuna fa atammaha sai ya cika sallar tasa fa innahu zada salaman to lalle shi ya ƙara sallama ne fi athna'i salatihi a tsakiyar sallarsa muna tare kuwa jayyid mala yace fa yasjudu ba'da salam dan haka sai yayi sujada bayan sallama li hadithi abi hurairah radiyallahu anhu saboda hadisin abu huraira amincin Allah ya tabbata gare shi hina sallama an-nabiyyu sallallahu alaihi wa sallama fi salati adh-dhuhri aw al-'asri min rak'atayn yayin da annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi sallama a sallar azahar ko kuma la'asar daga raka'a biyu fazakkaruhu sai suka tuna masa fa'atamma salatahu sai ya cika sallarsa wa sallama kuma ya yi sallama thumma sajada lissahawi sannan ya yi sujada domin rafkano kaga ya cika sallah ya yi sallama ya yi sallama sannan kuma me thumma sajada lisahwi wa sallama sai sujada domin rabka nura ya sallama kaga ta zama bayan me ba'adi kenan wasa baka zikirul hadithi bi lafzihi mala ya ce an bata wannan hadisin ya gabata da lafazinsa wuri na farko athani wuri na biyu idza kana an shakkin idan ya kasance rabkanuwar bisa kokwanto ne wanda tarajjaha fihi ahadul amrayni ɗaya daga cikin al'amura biyun yarin jaye ga mutum li hadith ibn mas'ud anna an-nabiy sallallahu alaihi wa sallama saboda hadisin abdullahi dan mas'ud da yake ce lalle annabi sallallahu alaihi wa sallam amara man shakka fi salatihi ya umarci wanda ya yi kokonto a cikin sallarsa an ya ta harrar sawaba a kan ya yi ƙirdadon daidai fayyutin alaihi sai ya cika sallarsa a kai fun mai sallimu sannan sai ya yi sallama wa ya sujudu kuma ya yi sujada kaga ita ma ba a dike nan wasa baka zikirul hadithi bi lafzihi mala ya ce ambaton hadisin da lafazinsa ya gabata wa idajta ma'a alaihi sahawani idan sujudar rafkanuwa biyu suka haɗu wa mutum mawdi'u ahadihima qabla salami wurin ɗayar sujadar rafkanuwa biyun da suka faru masa rafkanuwa biyun kafin sallama ne wa mawdi'u thani ba'dahu ɗayan gurin kuma bayan sallama ne me yake nufi ƙabbali ta kama shi kuma ba'adi ta kama shi sai ya ce mai faƙaɗi ƙolal ulama faƙaɗi ƙolal ulama malaci hakika malamai sun ce yi ghallibu ma ƙoblar salami zai rinjayar abin da ke kafin sallama ne fayas judo ƙoblahu sai ya sujada kafin sallama kenan zai rinjayar da ƙabalin ne ya yi sujada ƙobali don Allah muna tare? malaci ce misalu zalik misalin hakan shine shakhsun yusalli adh-dhuhra mutun ne yake sallar azhar fa qama ila thalithati sai ya tashi zuwa raka'a ta uku walam yajlis litashahhud al-awwal bai zauna domin tahiyar farko ba ai mun yi wannan a baya mala yace wajalasa fi thalithati sai ya zauna a ta ukun ya zunnu hathaniya yana tsammanin ta ita ce raka'a ta biyu muna hararowa gashi nan gashi nan mutum na sallar thumma zakara sannan sai ya tuna cewar annaha thalitha ita ce fata uku fa innahu yaqumu to lalle shi zai miƙe ne wa ya'ti bi rak'atin yazo da raka'a guda wa yasjudu lis-sahwi yayi sujada domin rabkanuwar yace yayi sallama in ya kawo raka'a gudan sai ya sujada domin rabkanuwar thumma yusallimu sannan sai yayi sallama kaga yayi qabli kenan fahaza shaksu taraka tashahhud al-awwala mala yace kaga wannan mutumin ya bar tahiyar farko ne wa sujuduhu qabla salam sujudarsa zata zama don menene dai ta qabli ne wa sujuduhu qabla salam sujudarsa kafin sallama dai qabli zai yi wa zada julusan fi rak'ati thalitha kuma sai ya ƙara zama a raka'a ta uku duk bisa me rabkanuwa wa sujuduhu ba'da salam sujudarsa kuma bayan sallama ne kaga can ga kabali nan ga me ba'di fa ghallaba ma qabla salami dan haka sai rinjayar da abin da ke kafin sallama qabli kenan wallahu a'lam Allah shine mafi sani naga alhamdulillah ko mala yace wallahi as'alu Allah nake roko wallahi as'alu Allah nake roƙo an yi wafiƙona ya datar da mu mu kaɗai? na'am wa ikhwanan almuslimin da ‘yan uwanmu musulmai li fahmi kitabihi domin fahimtar littafinsa wa sunnati rasulihi da kuma sunnar manzonsa sallallahu alaihi wasallam wal amali bihima da kuma aiki da su zahiran wa batina a bayyane da a ɓoye fil aqidati a game da abin da ya shafi aqida ne ƙudiri na zuci kenan ko wa maza wal ibadati da kuma ibada wal mu'amala haka kuma da cikin me mu'amala wa an yuhsina al'aqibata lana jami'an amin ko kuma Allah ya kyautata mana ƙarshe ga baki ɗayan mu Allah ya kyautata ƙarshen mu kenan mala yace innahu jawadun karimun lalle Allah mai baiwa ne mai kyauta ne mai karamci ne walhamdulillahi rabbil alamin godiya ta tabbata ga Allah ubangijin talikai wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin Allah ya tsira ya dadin tsira da aminci ga man shugabanmu annabi Muhammad wa ala alihi da kuma alayansa wa sahbihi da sahabbansa ajma'in gabaki daya tamma tahriruhu bi qalamil faqiri ila Allah ta'ala Allahu akbar kaga yace tamma tahriruhu bi qalami man Nam? Rubutun na ya kankanta me a karamu. Bi kalami alfaƙiri, alfaƙir, kaji alfaƙir ilallahi ta'ala wani kaskantar da kai a wajen bayan Allah na ƙwarai. Eh, a wajen mu famu yau. Nam? Ya yake? Kawai ni malam na saukar da littafi ba haka ba ne? eh a wajenmu mu su malan da muka karantar da littafin kaza muka ilmantar da kaza a wajenmu mu masu ba haka muke yi ba wadda tsakani da Allah sakin hular ya muke mun canja shi ma bar normal yadda muka saba sakawa a yanzu ai tunda mun zama ustazai mun zama malamai yanzu sakin hular mu daban doran mu daban tinkahon mu daban musuwa yanzu ta tabbata saboda kagafa mu saboda mun karantar ne su kuma abin da muka karanta ɗin suka wallafa waye fi wani falala ne da ba su rubuta ba za mu karanta ne amma kuma su da suka yi aikin mu ko da biyu muka yi muke brush amma kuma mu muke tunkahon mu malaman addini mu malaman addini ne su kuma malaman mai oho Allah ya ba mu ikon koyi da su wane ne Muhammadu Salih al-Uthaymin Allah ya kai haske kabarinsa Allah ya sanya musu wannan aiki a mizani ina ga insha Allah ta'ala sai Allah ya kai mu bayan azumi ko ina ga kamar azumin ya matso ne yasa na matso mu gama littafin saboda duk kusan yanzu komai zai zama ya an fuskanci na na azumi ne eh watakil watakil akwai dan karamin littafin da malam yace shugaban makaranta yace in ya yiwu za a iya nemo shi za su iya sa mu zo mu gama shi a rana guda eh da ya shafi azumi in ya yiwu fa in Allah ya rubuta za a yi hakan za a yi ce za mu iya zuwa tun da la'asar ne a zo a yi a gama shi insha Allah ta'ala Allah ya mana jagora eh gabar ta farkon nan ta ɗazu mutaba'a akan mutaba'a din nan yanzu misali sallar da muke limamin musallama nawa yake na'am biyu to idan na zo ni na makara ko na zama masbuki kenan ko idan liman ya sallama ta farko ne zan miƙe ko kuma sai ya gama biyan da a'a ba fa da kayi ba ba a gani na ba eh ok zahiri ya zan yi in yi ta farko sai miƙe na gama binsa ba me yasa na in yi ta farko ya fita a sallah ok yana yin sallama ta farko zai iya tashi ya ci gaba da sauran uzurinsa in ya gama sai ya dawo ya yi ta biyu in na fahimta a ya fita a sallah in ka fita a sallah ba do an halatta ma abin da da ka yi ba a wajen sallah ba ha ya halatta ci abinci a sallah ya halatta ya halatta na yi magana a sallah ya halatta na amsa waya to kenan idan na yi sallamar farko zan iya zuwa yanzu kuma amsa waya ta hin dawon yi sallama ta biyu tunda ina ina zuwa gab da sallamar sai aka min kira kuma important call ya shigo important call ya shigo yaya ina yin sallama ta farko sai in dauka na gama amsa yayin da wani ta biyu ban fita asal ina na fita asalla yawwa shine zan iya amsa yayin dawo in ci gaba in yi ta biyu eh bai taba mun sallar ba kuma akwai dalili na dalil okay dalilin ne eh dalili shine jama'a ban fahimta ba me yace ne a fahimtar da ni dalilin shine tunda an kawo a sigogin sallama guda hudu an kawo akwai guda daya dawon tunda in yayi dayan tayo yawa dan hakan amsa kirana fatawarka ce fa eh na'am ba tawo bace dan haka zai iya amsa kira na'am ok ya dauki wacce ba ya dawo ya yi ta bin ba kuma biyu yake yi na'am duwan da ya sallama da ya daukan a dauki waya a gurinka don allah mun fahimci gaban nan na biyu ina na yi magana a misali da mai muka bayar ya yi sallama daya na ce zan iya mai na ce ne zan iya tashi a ni masbuki ne zan iya tashi in ci gaba da kawo kafin ya sallama ta bin iyayen ta farko in tashi in ci gaba tambaya ɗaya ce ko wanda amsar ba ta fito min ba fa kuma ina so ta fito min inda ya karkashin mu ta ba ne don haka baran mike ba hannun riga ko? ko kuna tare? a na ce bayanan yanzu ya yi an yi hannun riga kuma dama na san a hannun rigan ake shi sa na bar abin na dawo da shi ƙarshe ya ce inda an lura da mutaba'a to baka da damar ka wannan tunda kana koyi da shi ne kuma biyu yake yi na haka ba za ka tashi da raka a tabiyinka ba sai ka ji layi mai kenan nan gefen kuma ana ganin ada iya tashi har a amsa waya ma a kan makallawa ya tambaya kaji ko maimaita ya ce in ya fahimce ka kenan mai yin sallama biyu idan ya yi ɗaya wari ya yi kenan bai cika ɗayar ba na'am ya ce a bayanin da ya ce tare da cewar sallama ɗayan da ya fita a sallah amma an ɗauko babu muta ba abin liman kuma haka ne ko to ba zai wani motsi ba har sai liman ya gama kafin ya bi shi wannan ɗaya kenan kuna nan da ra'ayinku guda biyu idan liman ɗina yana sallah sallama biyu ne haka ne na ce idan ya yi ta ɗayan bai ta biyu ba zan iya tashi domin ƙaro ta gaban to idan kuma na samu full sallan nefa na samu cikakkiyar sallah cikakken mamu kenan sai ya sallama ɗaya kuma biyu yake kafin ya yi ta biyun don iya sallamewa na? a'a to ra'ayi na farko ce a'a ba zan sallame ba me zan yi a dan yi saboda an sanya liman dan a yi koyi da shi na'am eh na haka idan ya yi ta hannun dama ba zan wannan ba har sai ya yi ta alaikun musulam eh a ba a reference da wani guri fa fahimtar ka da kuma nassin ko da wani dalili da ka ruko kawai eh kar a kawo na wani guri ya zama karatun ya ci karo da na wani gurin ai ba musan da na wani gurin ma ko eh ya bayanin ya ka fahimci abin na in yi ta bangaren dama eh idan liman ya yi sallama ta dama haka ne kai kuma mamu za ka jira ya yi ta dama yana jiwa ta hagun kafin ya yi ta hagun din kai kuma za ka yi waccar na haka idan yana gama ta biyun ta hagun din kenan kai ma yaka jiyo sai ka yi ta hagun kenan dai ba za ka jira ya yi biyun ba na kamar bayaninsa ɗaya ne ko sun sha bambam sun sha bambam to wanne za mu wanne ne ne daidai a yana kusa da kai bara kamar kara ba wa alaikum salam eh eh ya jira liman ya gama biyu ok kai ma kana tare da malam kenan kyau nake na samu matsaya na'am ok dama kana shirin tambiyar sai ya sa aka yi ta kai ma ɗan uwana ne kana neman hasken wannan tambayar ya abun yake a karmakan lawa ne dama ɗauka maganganun kamar ni in na fahimta ba ɗaya suka yi ba maganganu biyu ne na Allahu akbar wala ya ce wannan tambayar a ilimance ne ko a ra'ayinmu musuwa kuma wa yake ta mu na'am yanzu har muna da wani ra'ayi a musulunci da namu shigo da shi ai ba mu da wani ra'ayi eh a ilimanci eh okay dama dazin a ra'ayi ake bayarwa na'am a'a dai daure nake nan na'am na'am alaikum salam tun da kafi ni kusa ka jiyo mu na ko akan abin da ake tattauna na ba a yadda ake tattaunawa sai liman ya yi sallama ta dama ya yi ta hagu kafin sai mutum sai ya ƙara yin ta hagun ɗin sannan ku kuma mamu sai kuma ku yi sallama na tare da wa take ne a cikin bayanan nan na ta ya daidai da nawaye na ok ba ilmance kuke yi ba aka yi makan lauda yanzu da a duba na Mm. Na'am. Na'am. Mm. In an yi ta farko. Eh. na'am akar makallahu ya raba biyu yanzu kuma da kaifi ɗaya ne amma yanzu ya rabu biyu haka ne na fahimta haka ne to na farko me dalilinka na biyu me dalilinka ne fa inda na fahimce ku kaga yanzu a bayaninka na farko kenan idan liman ya yi sallamar farko za ka iya jika garin kwakinka ma ka sha in ka gama sai ka dawo ka yi ta biyu ai ka fita ina ana zancen an fita an gama ne eh sai ka dan gama ko ka amsa wayarka ka gama sai ka dawo ka yi sallama ta biyu tunda an ce an gama ne an fita na'am kuma dama akai ake tambaya na'am mala ya ce shi yadda karatu ya nuna a baya an kawo sallama har guda hudu shi kuma limamin musallama biyu yake haka ne kuma tambayar dama akan biyu ake yi to tunda mai biyu kake bi to ba dama dole ka yi haƙuri idan ya ɗaya sai ya gama ɗayar kafin ka tashi ka yi abin da za ka yi a na biyun Allah ya samu na tare to wallahu ta'ala alam ko eh waye mawallafin wannan littafin da muka bi ban ji ba lokacin da muka gama sifatu wudu'in nabi sallallahu alaihi wasallam da wani ce ɗayan biyu za mu bi tunda mun yi alwala za mu yi siffar sallar annabi na ce ko dai mu yi na fadilatu sheikh muhammad nasiruddin alalbani ko kuma mu ɗauki na shi wannan malamin akwai nasa sifatu salatin nabi sallallahu alaihi wasallam na muhammad bin salih al-uthaymin to ƙarshe muka ɗauki talhis ɗin saboda sauƙinsa da kuma mu yi ƙoƙari saƙon namu ya tafi mana in brief yadda aka yi talhisun shi ainihin sifatu salatin nabi ai wannan wanda muka yi ai talhis ne somari ne na babban shi ma muka ga mun ɗau babban tayu da har yanzu muna nan ana ta bugawa wata kilma da yanzu ba a yi rabi ba sai muka aje shi ma na Uthamin din girman sa ya kai wancan tayu shi ma da yanzu ana ta buga sai muka ɗauki wannan a ƙarshen littafin sa shi Uthamin wani littafi sifatu salatin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam yayi magana akan mutaba'an nan ina ga shine darasin ƙarshe da ya akan littafin ya yi magana a kai e shi ra'ayin da ya kawo ko ba dama mai sallama biyu ya sallama ta ɗaya ka tashi kafin ya yi ta biyu ce mutaba'a ba ta cika ba kamar yadda malai mana bayani mutaba'a ba ta samu ba dole mutaba'a a babin mutaba'a don sai da ya gama ma ya ce bari ya faɗakar zai faɗakar a wannan gaba ɗin game da mutaba'a ɗin sai ya ba da wannan a matsayin misali a je a duba sifatu salatin nabi sallallahu alaihi wasallam nawaye na uthaymin aje a duba shi in kai ma irina ne ka ji bare yiwu baka kwanta ma yau kake so ka gani wallahi ina da aro dan iya baka eh muna tare kuwa aje a duba dan a ƙara samun me nutsuwa ce sai ka cika sallama biyun shi sai liman ya cika sallama biyunsa kafin ka tashi zuwa ramakon sallar da za ka rama ɗin wallahu a'alam akwai matsala? wa alaikubu salam na'am in dai mutaba'a ce ai tun daga farko inna ma ju'ilal imamu li yu'tamma bihi ai tun a nan gurin na ɗauko maganar an sanya liman ne don a yi koyi da shi ban san ko muna tare ba an sanya liman don a yi koyi da shi idan ya yi kaza ku yi kaza in ya yi kaza ku yi kaza idan gurin da yake kwaya ɗari ne ka jira ya kwaya ɗarin in akwai ban san ko ya fahimci ba muna tare kuwa wannan me ya faru ne a wajen saukar da alkur'ani wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mala'ika jibril me ya faru lokacin da mala'ika yake zuwa ya karanto masa me yake yi yana fada shi ma yi me yana fada ya fada gudun me kar ya manta ko sai Allah ya ce masa me la tuharrik bihi lisanak limadha lita'jala bihi inna alaina jam'ahu wa qur'ana fa idza qara'nahu fattabi' thumma inna alaina muna tare kuwa dan haka gaggawar da a cire da gaske gaggawar da a cire abin da yasa na tsaya din ai nayi bayani nace a wannan gabar bambancin fahimta aka samu wasu na ganin iya ce assalamu alaikum kawai ka miƙe dan kawo ta gaba yana ce assalamu alaikum kafin yayi ta biyun kai kaza bambancin fahimta nace amma na ƙarshen fa na wannan zaman jinsatul istiraha din nace shi kuma na san zuciya eh ina jin na gama bayanin ai wancan bambancin fahimta kuma har gobe zaka yadda muka faɗa din nan zaka ji wani ya faɗi sabanin wannan bisa yadda shi ya fahimta ni Allah ya sa muna tare na'am wa alaikum assalam idan mutun ya bada misalin mutumin da ya manta wannan haka ne ya manta wannan lafazin subhana rabbiyal azim din nan a cikin ruku'i sai ya ce ya magana akan amma babu wani abu kuma na sallah da ya kubuce masa full me kenan sai ya ce me a gaban larabcin sai ya kawo mana wannan ina ga kamar haka ya fitar amma kuma idan wani abu ya kubuce masa me ya ce idan ba complete mamu ba ne naga kamar abin ne a ciki yake a fili kawai shi yasa naga kamar babu wani sarkakiya ban san ko har yanzu ya buya maka ba eh to ai kuma kana kwance sai ka ji yanzu ne kake ganewa amma a masallacin ba abin da ka dauka eh karatun kenan Allah ya mana jagora littafin da za a yi gaba wallawa alam sai abin da shi ma hukumar makarantar ta yanke ko eh judu sawi kana zama kawai kai sallamanka suna ganin kuma ka zauna sai ka sake yin me tahiya tuna ma wani guri a nan nin gida akai da wani limami wani limami yayi da ya faɗa wani yace amma mun wani yace ba sai an sake tahiya ba shi kuma yace ai mun karanta a fiqi yace kawai he zagi fiqihun da shi da fiqihun kuma kuskure ne ko na haka in kaga mutum bayan ya zauna ya sake tahiya ka bar shi da fatawar da ya rike da rubutun da ya rike shi a karance kaga mutum ya zauna kawai yana yin sujudan ya yi sallama shi ma ba shi da wanda ya rike karka tsananta wa kanka eh dan ni dubbin na yi dubin wataran kawai na zo na zauna ta kama ni kawai ba yana tahiya ba yin sallama ta wata ran ta kama ni kawai kuma sai in tsaya haina ya cikakkiyar tahiya ta haini sallamar su yake nan wallahu alam ta yi bincike kawai yanzu kafin allah ya kai mu bayan azumi allah ya nuna mai